أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karatu a cikin wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafin babban malami fadilatul allamah al-muhaddith muhammad nasiruddin ibn nuh al-albani rahmatullahi alaihi a darasin da ya gabata mun tattauna ne gaba da abin da ya zo yana mana bayani game da karatun alkur'ani mai girma rera karatun alkur'ani mai girma da kuma kyauta da sauti da wannan karatun alkur'ani mai girma allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aikata daidai da fahimtar daidai a yau za mu tashi daidai gabar da malam ke cewa alfathu ala al-imam alfathu ala al-imam yin buɗi ga liman yayin da aka zo yin sallah sai aka samu liman ya sami matsala karatun alkur'ani da yake ta tsar rikice masa to akwai buƙatuwar idan wannan ayar ta ƙwace masa ya kasa tuna ta akwai bukatuwar a tashe shi a masa buɗi a cikin sallah wannan shi ake kira alfathu an gane ko liman yana karatu sai zamto ya je wani wuri ya kakare kuma yadda ake yin buɗin nan ba wai kawai mutane bane kowa zai rika cewa kowa zai kai bane wanne ya faɗa wanne ya faɗa a samu wani mutum wanda ya tabbatar ya iya qur'ani in aka yi mutum ɗaya ya fara yi sai a kyale shi ya masa buɗi ina fata an gane kuma buɗin nan kada ya zamto cewa buɗi ne wanda za a yi kaza kaza a ba ka ake buɗi ba in so samu ne ka ɗauko daga ɗan baya inda ya tsaya tukuna sannan ka wuce da karatun saboda ya fahimci cewa ai lalle ya kage a daidai wuri kaza ne kuma ga wurin da ya kamata ya tashi amma ba daidai bane irin abin da muke wai dan mutum ya zo yana karatun sallah yana matsayin liman ya kuskure a karatu ya koma da baya ya ƙara dawowa ya ƙara komawa an samu babu wanda ya iya tashinsa saboda kasala da muke shi na kokarin karatu koyan karatun alqur'ani sai wani ya ce wai dole ne sai an shiga can cikin qur'ani an ji an karanta wani wuri me yasa ba a karanta daga amma zuwa nasu ba to shi inda ya karanta sunan shi da ba an gane ko ko ina karanta qur'ani kuma kila ma saboda tabbacin ya iya ne yasa je karanta amma alqur'ani yana da mu'jiza duk yadda ka iya shi wata rana sai ka zo ka ji a fatiha ma kana son ka kakare kana neman kakarewa a fatiha kaga wannan ba za a ci dan baka iya fatiha ba hankali ba zai dauka ba a ce mutum bai iya fatiha ba amma akwai ranar wata ayan a fatiha zaka ji ka dawo ka gyara ta saboda kai kanka ka tabbatar cewa baka karanta wannan ayar daidai ba to wannan kuma mu'jiza ce ta alqur'ani mai girma abin da ya kamata a yi shine sai a sai a gyara yadda ya kamata a gyara Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da kuma aikata daidai din mala yace wa sanna sallallahu alaihi wa sallam al-fath ko al-fath ay al-fath ala al-imam idza lubisat alaihi al-qira'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta mana yin budi ga liman idan tilawan qur'ani ta rude masa idan qira'a ta rude masa ta kubuce masa ya zamto bai iya tunawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta mana a yi masa budi a karanta masa wannan ayar da ta kage ta ki zuwa ayar da ta rudar da shi ya kasa karanta ta to sai a karanta mai wannan ayar saboda ya samu ya ci gaba daga inda aka tsaya malaka faqad salla salatan hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sallaci wata sallah fa qara'a fiha sai ya karanta yayi karatu a cikin wannan sallah fa lubisa alaihi kawai sai qira'a karatun alqur'ani kawai sai sai ta kage wa annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a kun ji wanda ma aka saukar masa da alqur'ani karatun alqur'ani ya kage masa ya kasa gaba ya kasa baya a cikin karatu an gane ko kira'ar qur'ani ta rude masa ya kasa yi saboda me alqur'ani mu'jiza ce ta Allah maganar Allah ce babu wanda yake ce shi ya fi karfin yayi kuskure a qur'ani ko ya fi karfin a tashe shi a qur'ani wannan babu gashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karatun sunan alqur'ani mai girma ta rude masa falamman sarafa yayin da manzon Allah ya yi da sallah gaba daya ya yi sallama qala li ubayyin sai ya juyo ya kai li ubay bin ka'ab an san ubay bin ka'ab ko yana ɗaya daga cikin mutane hudu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane su koyi karatun alqur'ani su a wurin su akwai ubayyu ibn ka'ab akwai wani akwai abu musa al-ash'ari akwai wa akwai abdullahi bin mas'ud akwai wa mu'az bin jabal sai wa salim maula abi uzaifa waɗannan su ne mutane biya jama'a kun ji yara suna ta faɗa Allah ya ƙara cikin makaranta eh jama'a mu ma sai mu tashi kai tsaye ko ai bai kamata a ce a matsayinka na musulmi a ce baka san waɗannan ba waɗannan mutane biyar ɗin su ne waɗanda manzon Allah har manzon Allah yana cewa man arada an yaqra alquran ghaddan kama unzil falyaqra bi qira'ati ibn ummi abd wanda yake son ya karanta alqur'ani da dumudumin sa danyen sa kaman yanzu aka saukar da shi to ya ya koyi karatu ko ya karanta qur'ani da irin karatun ibn ummi abd shine abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda Shi ne wata ranar manzo Allah ya zo ya same shi ce ya Abdullah kai min karatun alqur'ani ya ce ya manzon Allah na karanta maka alqur'ani alhalin kai ya ka saukarwa da wannan qur'ani a aqra'u alayka wa alayka unzil sai manzo Allah yake cewa a a ina so ne in ji wannan karatun daga wajen wani na Abdullahi dan Mas'ud yana ta karatu yana ta karatu yana karanta sautin nisa sai da ya zo wajen faɗin Allah ta'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yaya halin mutane zai kasance a ran tashi alkiyama idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin idan muka zo a cikin kowace al'umma muka fitar da shaida wanda zai shaidi wannan al'umma wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida muka zo da kai kuma a matsayin mai yin shaida na ƙololuwa mai ruwa yake fa'iza ainihu ta garifa sai ga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana zidda hawaye sai yake ce man sai yake ce ma Abdullahi ibn Mas'ud hasbuk hasbuk hasbuk ya isa ya isa ya isa tsayana ina fata an gane ashe daga wannan ma za ku gane cewa to ashe ko a cikin mutane ga magari akwai wanda ya kware a iya Qur'ani kawai in aka tashi aka ce yanzu waye za mu nemo a matsayin wani zai mana karatun qur'ani sai a ce a je a nemo wani saboda me an tabbatar da cewa ya iya an yarda da iyawansa amintacce ne akan qur'ani ya iya karatun sannan kuma yana da haddan yana dabbu sadri akwai qur'ani a cikin zuciyar shi ba wai kama kame ba to kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yana karatu amma karatun ya tsaya maka karatun ya ruɗe masa ya kasa ci gaba da aya ta gaba sai ya ce wa ubayi bin ka'ab a sallaita ma'ana shin ka yi sallah tare da mu qala na'am sai manzo Allah na yi sallah da na yi sallah mana tare da kai famma mana'at sai manzo Allah ce me ya hane ka ka ta da ni yayin da ka ji na tsaya me ya hana ka ta da ni fama mana'aka an taftaha alayya me ya hana ka kai mun buɗe ina fata an gane wannan riwayar kamar yadda malai ya faɗi imamu abi dawud da ibn hibban da tabarani da ibn asakir suka rawaito wannan hadisi din amma malam muhammad nasir din sai yake wannan a riwayar imam abi dawud da ya rawaito hadisin cikin masu riwayan hadisin dama an rawaito wannan hadisin ne a hadisin musawwir bin yazid al-maliki an gane ko da ya rawaito wannan hadisi din a riwayar ɗaya daga cikin masu ruwaitan hadisin wanda ake kira Sulaiman ɗaya daga cikin mutane suka ruwaici wannan hadisi ɗin wanda imam abi dawud ya kawo wannan riwaya ta wurin shi a nashi riwayar sai ya ƙara da cewa kuntu araha nusikhat ce to ban sani ma kila ko an shafa ayar ne shi yasa ban tashi ka ba Allahu akbar kun jira da irin na sahabbai ce mai da yace ya kai ya kai ubay bin ka'ab baka nan ne baka tashe ni ba a cikin wannan karatu nake yi sai ce ya manzo Allah na yi sallah tare da kai amma na ban sani bane ko an soke wannan aya shi yasa ban tashi ka ba daga wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada daman cewa duk mutumin da ke karatun alqur'ani karatun tilawa ta kaye masa ko ya rude a cikin karatun da yake yi to lalle a yi masa budi a gyara masa wannan karatu din an gane ko wannan shine abin da ya tabbata a sunna amma kuma akwai wani rubabban hadisi wanda imam abi dawud har ila ya kawo ta cikin littafin shi na as-sunan wani hadisi da aka rawaita ta hanyar ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ali bin abi talib kada kai rika yi wa limami budi a cikin sallah yace ya kai ali kada ka rika yi wa limami budi a cikin sallah wannan riwayar bata inganta ba kamar yadda wasu suka hujja cewa ai in mutum yana karatu ko ka kyale shi ta yi ba ruwanka da wani yayi kuskure idan kuskuren da da liman yayi kuskure ne wanda yake kawar da ma'anan alqur'ani jama'a dole ne fa a gyara liman ku sani misali idan liman da zai zo karatun fatiha sai ce alhamdulillahi rabbil alamin sai a gyara masa a ce a alhamdulillahi rabbil alamin saboda yayin da ya ce alhamdulillahi ya ce rushewa da ke kashewa ya tabbata ga Allah abin da ya ce alhamdu yake nufi kenan in kuma ya ce alhamdu ya ce godiya ta tabbata ga Allah wancan da ha babba wannan da ha karami to jama'a kun gani wajibi ne fa sai an koyi karatun Qur'an nan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi Allah ta'ala ya bani ikon gyarawa mun gama da wannan babin kenan sai matashiya ta gaba malam ya ce al'isti'azatu wa taflu fi salati dafa'il waswasa an gane ko yin ko neman tsari wa taflu da kuma tofi tuf da mutum yake yi ya tofa yawo yana alhali yana cikin sallah li dafa'il waswasa domin kawar da waswasi daga cikin zuciyarsa وقال له عثمان بن عبد العاص رضي الله عنه عثمان بل أبي العاص ياتي والنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا من ظن الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي للي شيطان يا شيخ تكان صلاتا دقم كراتونا ليجي نكي أسن صلى يلبسها علي yana rurruɗa min sallata yana kuma rurruɗa min qira'ata ta alqur'ani ma'ana in kana sallah sai ka ji yawan tuntuntuni yayi yawa ka tuna kaza ka tuna kaza ka tuna kaza ka sani wani shedan ne shedanin aljani shike maka wannan an gane ko ya kai wa manzon Allah koke cewa yana ruɗa min karatuna yana ruɗa min sallata فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace zaka shaytanu yuqadu lahu khinzab yace wannan wani shaytan ne wanda ake kiran shi da suna khinzab fa idza ahsastahu idan ka ji alamunsa tare da kai a cikin sallah ka ji ka fara wannan tuntuntuni ka ji kana ta kuskure a karatunka a sallah kana ta kuskure shine fa idza ahsastahu idan kaji yanayin sallar zaka ta canza kaji yanayinsa fa ta'awwaz billahi minhu ka nemi tsarin Allah daga gare shi ka nemi tsarin Allah ga barinsa watful ala yasarika thalathan kayi tofi a gefen hagunka sau uku qala sai Uthman ibn Abi al-As yace fa fa'altu dhalika fa azhabahu Allah anni sai na aikata haka kawai sai Allah ya tafiyar daga wannan shaɗan gabarina a cikin sallah ya zanto ina yin sallah na lami lafiya kenan ya halatta yayin da ka zo yin sallah sai ka ji kana ta wasu wazi kana ta tuntuntuni kala kala sai ka gane akwai wani shaidan da ake kira khinzamu wasu malamai suka ce shaidanin sunan sa khinzamu wasu malaman suka ce a'a abinda ake nufi wasu irin kalan shaidanu ne waɗanda jinsi ne na shaidanu waɗanda shaidan ya ba su shine kai wannan aikin su kenan idan mutum ya zo yin sallah su zo su rika shiga tsakanin shi da sallar shi tsakanin shi da karatun shi na sallah wannan kuma wannan shine zancen da ya fi rinjaya a wurin malamai cewa khinzabun din nan wani nau'i ne na shedanin aljanu waɗanda suke zuwa yayin da ka zo ka kabbata sallah Allahu akbar kina kaza ana bin ka bashi zaka biya bashi kana bin wani kuɗi ka aje kuɗinka da ya bata a wuri kaza duk waɗannan abubuwan da kake tunawa sanadiyan wannan shedanin ne an gane ko saboda shaitan yana da wakilai daban-daban akwai wanda kawai aikinsu da yake sa su shine su zo su shiga jikin mutane su cutar da ɗan adam akwai waɗanda aikinsu kawai su zo ne su raba tsakanin mata da miji ai Allah ya ba mu labari ko فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه akwai wanda aikin su kenan kawai kamar yadda ya faru da wani dan uwana ya dawo gida sai ya samu matan haka tana tana zaune sai ce mata ce zo fita ma ta daga gidan ta je makota ta dawo ke waya ba ki izinin fita ina ruwanka an yi din ke kina hauka ne ta dinga gaya masa maganganu nan da nan kawai hargitsi ya kama suna ta misayan zance nan take sai ke mata na sake ki faɗin na sakekin da ya yi a shi shaɗarin aljini a jikinta faɗin na sakeki kawai shi kenan shi shaɗarin ya fita a jikinta kawai sai ta kama kuka kalmar na sakekin kawai ta ji amma duk abin da ya faru a baya ba za su iya bani labari ba wallahi ta kasa bani labari sai da muka zo a cikin yardan Allah aka zo ana mata ruƙuya ana karanta mata Qur'ani sai aljanin ya halarto ya zo yana magana yana cewa shi ne nan ya zo ya sa ta fita kuma shi ne nan yake ta gaggaya masa magana dama ya yi ya yi ya raba su ya kasa amma sai ranar ya samu abin da yake nema shi ya sa kawai yana cewa ya shiga shi kuma ya fita ya kama hanya saboda shi yau ya gama aikin shi kawai shi yau ya san cewa shi yau ya babban aiki ka ce haka ne eh haka ne eh ina fata an gane to kun ga na kawo wannan a matsayin misali ne cewa akwai kowane irin shaidani akwai irin aikin sa da aka tashi an gane ko to wannan wannan nau'i na shaidanu yayin da kake yin sallah kana sun yin sallah haka sai ka ji tun ya maka yawa ba sa ba bakon abu ne kada zama tun bakon abu abinda zaka yi kawai shi sai ka jefa hagunka sai ka ce a'udhu billahi minka a'udhu billahi minka a'udhu billahi minka kai to fi sau uku ina fata an gane na'am na'am eh ba ruwan kayi in kun gama sallah sai ka faɗa ne cewa sunnar annabi dan dama mu ba karatu muke so ba amma mun iya jafa'i in kuka ga mutum ya aikata wani abu an gane ko sunnar annabi ce ba za mu bar aikata sunna ba kuma saboda shi yana kyama yawa to sai dai yawon kare tofa da yawa ko misali kare zanto kuma kayan ya ko ta kawo kuma nan kuma kawo ta iyaka an ce fatful ba ce ka cika yawo ba an ce da kai tofi kawai a'udhu billahi min a'udhu billahi min an gane ko ka dan yi tofi haka eh za ka yi gwargwadon yadda za ka jiyar da kanka ne wa alaikum salam za ka yi gwargwadon yadda za ka jiyar da kanka ya ya manzo Allah ya ce ka yi ka tafi matsayin sallan mutum an fa kawo maka misalin cewa ne ana nuna maka cewa ba ma wai ana nuna maka halacci bane a nan bal ma ana nuna maka cewa sunna ce ma yayin da duk kake yin sallah ta sami irin wannan rudin to ba matsala ba wai kai ba ai annabi ne sunan ta maka cewa kayi tofi a gefen hagunka sau uku ina fata an gane wasu malaman suna ganin ka cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim kayi tofi wasu ka ce ka ce a'udhu billahi minka ina fata an gane a'udhu billahi mink a'udhu billahi mink a'udhu billahi mink shikenan kuma kana yi sau uku zaka ji dafi farkon lokacin na fara karanta wannan hadisi na taba gwadawa nace lalle kam ni ma ina samun wannan rudani wani lokaci kuma tabbas ina yi shi kenan sallah ta ras kuma har gobe da zarar na ji wannan alamun kawai zan yi kuma zaka ji shaidanin ba shi ba alamar shi za ka gama sallar ka lami lafiya baka da matsala jama'a kun ji wannan shine maganin duk mutumin da yake yawan wasuwasi a cikin sallah har wasuwasi da mutum yake wanda zaka wani akwai wanda duk sallar da ya saya mata ba'adi saboda tsabar wasuwasi to ka ji ga magani annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka da ka zo ka ji irin wannan abin kawai sai kai tofi a gefen hagunka sau uku ka ce a'udhu billahi minka a'udhu billahi minka a'udhu billahi minka kai tofi a gefen hagunka sau uku wannan ya halatta babu komai a kanka wasu malamai suka ce wai a'a wai ai idan idan dan tuf din nan ma ya fito fili wasu nan ka ta wai sai kai ba abi ba wanda ya ce kai ba abi ba ba abin da zaka yi wannan kawai sun zama fani Allah ya saka masa alheri tunda kokarin ijtihadi suka yi an gane ko a'a maganar gaskiya ne ai ka san dama yawanci malikiya muke bi ai kuma wannan shine mazhabin cewa idan dai har har har menene sauti ya fito to ku sai kai ba abi to wannan ba wani ba'ad da zaka yi an gane ko gashi manzo Allah shi ya umarnin da ayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a mu gane fa duk lokacin da manzo Allah ya umarni da wani aiki matukar ba a samu wani abu da ya kawar da wannan abin daga wajibi wa wajibi ne kai ka sani da zaka ji shedan yana maka wannan in baka yi ba sai a ce kai ne kai sabo gashi ai wani ya zo ya kawo kara ya ce mai to kai ka aikata akwai wani akwai wani karina da muke da shi wanda yana cewa ba wajibci bane wannan sai ana ka samun ladan sallan ma idan baka yin ba kaga ko dai kai ne ko kuma ka ji a jikinka kaga sallar taka da kake bukatar daraja 27 in kai za ka samu tsaye da rabi Allah ta'ala ya kibace mu ya ba mu ikon gyarawa to jama'a kun ji sai mala ya soke lamba ta hudu yake cewa مسلم وأحمد قال النووي رحمه الله إمام النووي ألا يجكنش يجيش في هذا الحديث السنة حديث استحباب استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته أقوي هل نون هلتشي نا نيمن ترين ألا دق الشيطان من عند وسوسته يا يند يغويك مك وسواسي أسيوي شركة مع تفل عن اليسار ثلاثا تارد ينتوفي أجيب خمسة أكو jama'a kun ji wannan shaitanin in ka so ka iya cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim in ka so ka iya cewa a'udhu billahi minka ai ka san da wa kake yi da sai zabu kake yi an gane ko jama'a Allah ta'ala ya sa mu gane mun gama da wannan babu malam sai yace ar-ruku' ko dai shi kafin mu wuce akwai wani daga cikin magabata wata rana ya je ya aje wani abu yana ta neman inda ya aje shi ya rasa inda ya aje shi sai ya zo wajen wani malamin shi ce dan Allah malam kai mun addu'a ko Allah ya sa in ga inda na aje wannan abu sai ce mai a'a kawai je kai sallah je yin sallah ina zo yana kabar sallah Allahu akbar ya ba ka tuke sai fatinawa ai a wuri kaza ya aje ko je sallah bi sallah sai je sai dauko yace yace malam yace na faɗa maka ai kawai da kai mantuwa je ka kabar sallah zaka tuna saboda shedanin ba zai baka kai sallah ba baya son ka samu ladan sai tuna maka da inda abin yake saboda ka bar sallar ka je ka tsika yanka yau to ka gani shi yasa kawai shi ma sai ya yanke ya je ya ɗauko abin shi Umar ɗan Khattabi Allah ya ƙara masa yadda ya kasance lokacin da yake tura sojoji idan za a ci nasarar yaƙi idan yana son Allah ya masa buɗi ta yadda za a yi ci nasarar yaƙi yakan je ya sallaci sallah ne kawai sai ya kabarta sallar nafila Allahu akbar kafin ya idda wannan sallah Allah zai kinsa mata zai kinsa masa a zuciyarsa ga yadda za a yi ga yadda za a samu nasara kuma da ya faɗa wa kwamandojin aka yi sai a samu nasara ina fata an gani Allah ta'ala ya mana gamta katar ma da yace ar-ruku'u ruku'i yanzu za a yi mana bayanin ya ake ruku'i da kuma umarnin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi game da abin da ya shafi ruku'i a cikin sallah مالا يتي ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة النبي صلى الله عليه وسلم يكتن شيء إذن يقم كراتو نفس صلى قبادا سكت سكتة سي وننشر أنقاني قشين سكت سكتة سي ونشر نتلوك ثم رفع يديه سنن سي تقهنا ينسى على الوجوه المتقدمة أكن فسكر تقباتا أو كبرة في تكبيرة الافتتاح أو كبر بودي صلى وكبر سيما الله الله يتقها نشتي كبر وركع سنن يركوي جماعة عن قالكو أمن يبياني ألوكة تكبيرة الإحرام ما سيما ميتا با من شدا ما تيميري ko dai ka daga hannayenka daura da ina kunnuwanka ba kuma yadda muke yin bane Allahu akbar sai mutum ya taba kunnin sa haka wannan kuskure ne an ce ne har zuwa daura da kunnuwan shi ba a ce ya taba kunnuwan shi ba wannan yayin sallah haka za ga yi sai ya tara sa a cikin kunni ba haka ake so ba abin da ake so kai haka hannayen ka su zamto daura da ina daura da kunnuwanka ka ce Allahu akbar ko kuma kai ya zama daura da ina kafadinka nan kai haka da hannayen ka su kalli gabas Allahu akbar duka kowanne daga cikin wannan kai yayi an gane ki ne yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah ya yake yi idan ya gama karatun Fatiha misali ya karanta qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar an gane shine sakata sakitatan ba ana nufin kawai da ya gama karatun fatiha bane kawai sai ya kuru walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar wannan ba sunna bace ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma mafiya yawan ma'ana haka muke yi jama'a haka ne ko ba haka bane Allah ya gafarta mana to jama'a kun ji wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya gama karatu na sallah gaba daya sai ya ɗanyi shiru kaɗan sannan sai ya yarku'i kuma kafin yarku'in me yake yi yakan ɗaga hannu ko ya ce Allahu akbar sannan sai tafi ruku'i ba kawai cewa yake Allahu akbar ya tafi ruku'in ba tare da ya ɗaga hannu ba bisa abin da suke kai to sallan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su taɓa kai cewa cewa idan zai je ruku'i ba ya ɗaga hannu ba to ka sani idan ma ba ka yi to akwai wata sunna da kake bari take tsere maka in so samu ne kai sai ka samu wannan lada jama'a mu sani fa gwargwadon yadda kai koyi da annabi gwargwadon yawan ladan ka a sallah kada ka dauka cewa kai ka bin min ka samu daraja 27 masha Allah a'a gwargwadon yadda kai koyi da manzon Allah a cikin sallan ka gwargwadon yawan ladan ka ai mun karanta a muqaddima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaso da yawa mutum zai zo ya sallah wani yana da lada ɗaya bisa goma wani yana da lada ɗaya bisa tara wani ɗaya bisa takwas wani ɗaya bisa bakwai wani ɗaya bisa kaza har zuwa wanda zai zamto cewa yana cikakken ladan sallah mu ɗauka yanzu a ce naira goma ko nawa ne ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma ko to shi lada ɗaya zai samu katar inda lada goma ne misali wanda ya samu ɗaya bisa tara fa tara eh to wanda ya samu ɗaya bisa takwas a haka ladan zai ci gaba tafiya har a zo a samu da zai samu cikakken lada jama'a an gane ko malam sai suke wata lamba a ƙasa nan ko yake cewa rawahu wannan abu dawud wal hakim imam abi dawud da al hakim suka rawaito wannan hadisi kuma sun inganta shi kuma imam zahabi ya dace da su wajen inganta wannan hadisi sai yace hadhihi sakta wannan bashiru da ake yi qadaruha qaddaraha ibn al qayyim ibn al qayyim al-jawzi ya qaddara wannan wa ghayruhu da shi da wasu malamai bi qadari ma yatarad yaraddu bi qadari ma yataraddu ilayhi nafsuhu da gwargwadon yanayin yadda numfashin sa zai dawo misali ka ce walam yakul lahu kufuwan ahad ina fata an gane numfashin ka ya dawo sai ka ce Allahu akbar sannan sai ka tafi rukuki haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake an gane ko wa amara bihima al-musii'u salatuhu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci mai munina sallarsa faƙala lahu ya ce da shi innaha la tatimmu salata ahadikum lalle sallan ɗayan ku ba ta cika hatta yasbigha hatta yasbigha alwudu'a har sai ya cika alula kama amarahu Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi thumma yukabbiru Allah sannan yayi wa Allah kabbara ya girmama Allah wa yahmidahu ya gode masa ويمجده سننكما يجرم مع الله ويقرأ ما تيسر من القرآن يكرنت أبن ليسوقنا القرآن مما علمه الله دقتين أبن دا الله يسند شيء وأذن له فيه كما يمس أمرني أسكن سشي ويكرنت ثم يكبر ويركع سنن مسن سي كبر سي ركوئي ويضع يديه على ركبتيه كما يتورى hannayensa akan guyawunsa hatta ta kuma inna mafasilahu wa tastarhi har sai gabobinsa gaba daya sun natsu kowace gaba ta ta tsaya inda ta dace wa tastarhi kuma ya dan saurara a lokacin da ku ke cika jama'a an gane ko sallan ɗin ku ba ta cika bayan ya cika alula ya zo ya yi dawal istiftahi ya yi karatun fatiha ya yi karatun sura bayan ya zo ya yi kabbara Allahu akbar sai tafi ruku'i idan ya je ruku'i zai ɗaura hannayensa akan gwiwawunsa guda nawa guda biyu bayan ya yi wannan bayan ya ɗora su sai kowace gaba ta nasu ta daidaita a inda take sannan mutum ya ɗan saurara kaɗan sannan sai ya taso daga bere daga ruku'i gwargwadon yadda zai karanta azkar waɗanda suka tabbata a cikin rukuyi in kamar yadda za mu zo mu ji a gaba malaci alhadith an gane ko wannan abi dawud wa nasa'i wa sahahu al-hakim wa wafaqahu az-zahabi malan sai yace sifatu ruku'i to sifar yadda ake ruku'in fa ga ta nan malan zai gwada mana yadda ake ruku'i wa kana sallallahu alaihi wa sallama yadau kaffaihi ala rukubatayhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tura tafukan hannunsa ala rukubataihi akan guyawunsa wa kana ya'muruhum bidhalika ya kasance yana umartan su da aikata haka wa amarahu bihi aidan kuma haka nan ya umarci almusi'u salatuhu wannan wanda yake munina sallarsa kama marra anifan kamar yadda ya gabata a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa idan ka zo yin ruku'i to ka daura tafukan hannunka akan mene akan wuyawunka an gane ko mala yace wa kana yumakkinu yadayhi min rukubatayhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana damkar guyawunsa da yatsunsa da halinsa wannan yana dankan yatsa yana dankan kan gwiwarsa wa amarahu bihi almusi'u salatuhu hakanan kuma ya umarci wannan mai munin sallar tasa fa qala manzon Allah ya ce da shi idza raka'ta idan kai ruku'i fa da rahatayka ala rukubatayka ka sanya yan yatsinka akan me akan gwiwawunka ثم فرج بين أصابعك sannan ka buɗe ka bubbuɗe tsakanin hannayenka tsakanin damatsanka guda biyu a tsakanin yatsunka nan kai al'afad ko sannan sai ka bubbuɗe tsakanin yatsunka din nan ba haka ake yi ba mutum ya haka misali ya haka wai shi ya ruku'i ko ya haka a'a ba haka ake yi ba sannan sai mutum ya baza waɗannan yan yatsun haka ina fata an gane yawwa ba kuma kama kauri ake yi ba saman guya wannan ake kamawa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan raba yatsun nan gaba ɗayan su haka an gane ko shine fa ba rahataika ala rukubatai ka sanya waɗannan yatsun naka akan mene akan guyawunka thumma farrij baina asabi'aka sannan kuma ka rarrabe tsakanin yatsun naka thumma kus sannan ka dakata hatta ya akuza kulla abuwin ma'akazahu har sai kowace gaba ta koma inda ya kamata ta tsaya ta tsaya tukuna sannan mutum ya taso daga rukuni wai jama'a yau haka muke rukunin kuwa kwarai wa kana yujafi wa yunahi mirfaqaihi an jambayhi wa kana yujafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana nisantarwa wa yunahi mirfaqaihi yana kuma matsar da nan hannayen su shine al-mirfaqai nan guda biyu duka guyawun hannun nan guda biyu baya matsa su haka a jikinsa yana buɗe su haka ne yana nisantar da su gabarin jikinsa a yayin da zai ruku'i kenan ko وكان إذا ركع يا كفن شيء إذن ذي ركوعي بسق ظهره وسواه يكن بزي يكن بزي باينسا يكن شنفة باينسا ني وسواه كما يديدي تباين kada ya zamto bayan yayi haka yayi doro haka kada kuma yayi haka kada ya daga kada ya haka ya sunkuya kuma kada ya yaya kada ya dago haka bal ana son ne ya zama daidaitacce haka a tsaye tak a daidaita shi daidaitawa hatta lau sabba alaihi alma'a mana yace hatta da za a ce da za a zuba ruwa a bayan nasa lastaqarra da ruwan ya tsaya inda yake da ruwan bai gangare ba kun san ruwa ya fi zama inda yake mene a ƙasa wacce take daidaitacciya amma inda yake gangara ba ruwa ya tsayawa a ciki ba zai tsaya ba a ciki wa qala li musii salatuhu النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ومسيء صلاته فإذا ركعت إذا كي ركوعي فاجعل راحتيك على ركبتيك كسن يتافك هننك دن دراحتيك دكفيك دك معنى سديني على ربتي kada wani da an canza suna a nan sun ma ma'anin shi alkaf shine tafukan hannun nan ina fata an gane wamdud zaharaka sannan kuma ka miƙar da bayanka wa makkin ruku'ika kuma ka tabbata ka tabbata a cikin ruku'inka an gane ku ka tabbata a cikin ruku'inka ba kamar irin tsatsafa da hankaka ke yi ba wa kana wa kana la yasubbu ra'sahu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance baya dunkufar da kansa yayin da yake ruku'i wala yaqna' sannan kuma baya ɗage kan haka sama walakin bai na zalika sai dai tsakanin durƙusarwa da ɗagawa sama haka manzo Allah yake barin kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to jama'a kun ji sai mu samu wanda zai gwada mana ko a samu wanda zai gwada mana da waɗannan misalan gaba ɗaya da muka lissafo na'am waye zai gwada mana ba abun kunya bane ai ba makaranta muke ba makaranta muke ai na'am wala masha Allah na'am na'am yawwa kun ga yadda malamin nan yayi yayi daidai ko bai daidai ba na farko ku duba kafafunsa suna kallon ina babu yadda za ka kafafunka suna haka ka yi ruku'i mai kyau har abada ba za ka yi ba dole sai sun kalli ina yawwa sannan na biyu an ce kuma me hannayenka zamto akan mene guyawunka in suka zamto kuma ya tsinne me zaka yi da su zaka danke mene kan saman gwiwanka ko haka zaka danke su kuma sannan kuma ka rabe tsakanin waɗannan guyawun hannunka da ina da jikinka sannan kuma ana son bayan ya miƙe kada ya yi kada ya kada ya ƙasa kuma kada ya ya yi sama jama'a wannan abu ne fa da ya kamata kowa ya je ya zauna a gida ya koya jama'a an gane ko da irin abubuwan da muke wanda za ga mutum ya zo yana ruku'i yana bouncing ko ai ina ganin sai mu dan kwatanta mu gani ko kun ga a misali yanzu ko mutumin da yau zai zai rukuni misali an da sama mana cewa idan ya zo dama yakan tsaya kawai suna kallon ina gaba muka ce ya kasance da zai rukuni yakan daga hannayen ko ne ya zama daura da ina kunnuwa ko daura da ina yayin da ya kafara sannan ya kafara ko ya ce Allahu akbar yayin da ya kafara idan ya je rukuni sai ya mene waɗannan bayan ya zanta fata hannun ya suna me za a yi da su za a jinta kan ina wuya wata sannan bayan na shi ya yi kullum bayan da ya miki kuwa eh
ko ne zama bari shi da ya miki mana kace a ce ya miki an kare ya miki ko suka zuba ruwa na yanzu na suka zuba ruwa ana kai na yanzu
to misali yanzu an gane ko misali misali ya ya mutum ya yi haka ko bayan ya yi haka sannan ba a son kuma kanka ya zama a haka ba a son kuma kai haka jama'a an gane ko an ce baya dukar da kai shi haka kai hukumi kai haka Allahu akbar kuskure ne sannan kai haka Allahu akbar kuskure ne sai dai kai haka Allahu akbar yanzu kai baka dukar ba kuma kai baka ɗaga kanta ba jama'a an gane kuwa yanayin da muke rukuni har ila yau yadda za ka mutu ya mu Allahu akbar an gane ko za ka mutu da wani gwamna haka wa kai da ka samu wannan to kun ga wannan rukuni ne kuma suna da tsaba jama'a kan ku sallah amma ko ni da ka koya za mu zo mu ja gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga dukkan mutumin da bai bi kan da bayan da cikin rukuni ba yayin da mutum bai sallah da ya haka yayi haka yayi haka ba eh to kun ga wanda ya haka bai bi kan da bayan shi ba sallah wanda ya haka babu sallah duk wanda ya sai mutum idan ya zo ya yi kabbara sai ya sanya hannayen shi haka sannan sai ya mene ya yi nisantar da nan kai ya zanto mutum ya kuma ya yi haka ko mi kadda bayan da ya kan ya zanto hannayen sannan da jikinsa karam kallahu idan kuce yana da lalura a bayan shi fa ko a gudan shi kuma larura ka ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra dalilin da yasa haka sai idan kana azumi ba ka san kai idan ka shayar saboda me a al-usra tabi'un mahdura an gane ku jama'a ku yayi kun ke zai ruku dole ne kabbara sannan zai sanya bayan shi mutu ya tsaya cak a cikin ruku sannan kada mutum ya zo yana wannan tsibirin din ko kuma mutum a yabi ya kwandare ya kwandare kafan nashi haka kun ga wannan an yi abu ta iyaka ta yaya za ka daidaita haka an gane ko sai dai ana son ka miƙar da kafafunka ka daidaita kuma kada kai haka kada kuma kai haka kenan yadda muke muke kallon yatsun mu a cikin koyi kuskure ne yadda muke kuma muke kallon can gaban mu kuskure ne sai dai za ka sanya kanka gwargwadon yadda za ka kalli inda kake sanya bushinka a cikin sallah Allah ya ba mu yin sallah da ko za mu ƙara samun tsara wada ko na a samu wani wada mutum ne wada na Aha, na to ka duba kan ga ya kasa yawwa to ka ga ya ka yayi an gane ko ya saka kuma ka da gwiwar kare sai ya nemi wannan wuya wajen kansa zai yi ba wai haka ake yi ba ko ya zaga wani ya zo shi kuma ya ya ya ya yi wani haka kuma ba abin ko bayan in ka zo kuma kai ya kuɗe zai ga wani kuma ya haka ya wani ɓangar bayan nan ya yi wani lungu ya yi gangara ba wannan shi ma kuɗe ne ma to ai kuma ya kwalkwalo ko ya da ba haka ne ko da ma an gane ba an gane da ake rukuri an gane kuma yadda ake yi na'am Eh? A haka zo ne ya ne. Ya za ka yi haka? Haɓu mala, kamar gwani. To haka ake so a yi kuda mai hannu. To ka zo kun kai haka, ni ma na haka sai ya za a yi nan za ka ba shi yadda za a yi kafin ba. Ba shi yasa jama'a suna zo da ba ya fi ake haɗawa a kan ya ke haɗawa. an gane ko diddigi ake hadawa ne a kafa da bakwai yayin da kafa hada kan jama'a haka ake yi ni na ni garka ka ni ka daga baka haka wannan yau kun ga haka da Allah ya ya ka fada mutum ba ko da na ya shi ma yayi ko za mu haɗu kuma ka zo ku za mu rabe eh to wannan shine ba ka gani ko in muka zo ku ba za mu rabe ba haka ne muka yi su da ba za mu rabe ba amma zo zo ai ba ma ne zo yayin da kamar sallah ya na dan Allah ya da jama'a ko ba ta ai ya da jama'a kai shi ya da yayin da muke yin sallah abu da farko da za ka fara lura ka kalli kafafun ka ka duba gare su in kalli gaba eh sai ka tsaya ka ga shi ne ko sai ka yi amma yayin da muke zuwa kawai ka ga yanzu yanzu inda wani karatun nan ila ba za mu kai zuwa bayan sallar isha'i Allah zuwa kan shi da sallar da kai da abubuwa a aikace ba wai kawai sallar ji ba ka ji mai aiki bai na ba yi da kwarai kuwa wannan wani mani yawwa kaga wannan kan kuma dai gaskiya a masallacin da zai bai kamar wanda aka ji ana wanda aka ji kamar da ake a wanda zaka ne zai wanda zaka ji ina ganin a masallacin da yake rawa da ne sai dai kuma ba mu da gaskiya ne shine masallacin na wa alaikum salam kuskure ne yanzu in dai haka dan ana zai ne ta bayana me nayi akwai da zai ne ta bayan haka kuskure ne wannan an gane ko ko ta ka babu wannan ne da mutane ke kuskure Allah ta'ala ya dace da mu na'am na'am a'a ai abin da ake so dai ka rabe hannunka daga jikin jikinka kada ya taɓa jikinka ba dole bane sai ka buɗa ta yadda za ka takura wa wani ka gane sabai sun yi kuma ba su taɓa yin tambaya irin wannan ba misali saboda me za ka buɗa su ne gwargwado yanayin yadda ba za su taɓa jikinka ba kawai shikenan ka tsira ba a nufin dole sai ka yi bankan bankan ba kuma ka yi yadda wasu ke wuce iyaka tunda ba ka kaɗai ba ne ko wani wanda zai sujada ya bubbuɗe hannayen ka ga har yana tura wani a nan eh mana abin da ake so dai ka raba waɗannan hannaye naka daga jikinka nan kada taɓa jikinka haka abin da ake da bukata kenan jama'a ga shi karatu yayi karatu ga lokaci yayi insha Allah ta'ala kuma za mu tsaya a nan ko na'am sallah kenan kwarai me matsala dubu goma sha biyu mu kila ma ko ɗari ɗaya ba sani ba na'am a wannan wuce iyaka ne wuce iyaka ne abu samad ka gane ko yayin da mutum zai sujada abin da ake so shine ya zamto wannan sandar nan na cinyoyinka nan ka miƙe haka sambal sannan sai ka karya ka yi sujada amma in ta yi haka ka wuce iyaka sannan in ta yi baya ka kasa nan ma kuma babu sujada manzo Allah ya ce wanne bai cika sujada sa ba sallah kai wai Allah ka gafarta mana jama'a kun gane ko yadda abin da ke rufi yanzu yayin da mutum ya zo yin sallah ko misali akwai wanda ya zo yin sallah misali wani sujada ne idan ya zo yin ta za ka yi da yi sujada haka ya kamar yin ya a haka ko misali kaga bayan bayan hawan balle yi wa yake haka to duk wanda ta bayan ya wannan zan fashe wa gaskiya da sujada wannan hukuri yana da sujada da ake jama'a abin da ake so shine ya zanto wannan wannan gaba ta ka ta miƙe wannan haka ko a tsaye daga nan sai ka je sai ka jira da gwargwadon yanayi ba a sai sai ka kwanta ka yi wannan dogon stress ba duk wanda ka yi wannan dogon stress ne ka tabbatar cewa kuskure ne ko da kuskure ne ko da jahili ne ko ko mai tawar kai a cikin uku nan zaka samu daya to a jahili ne kenan to ko bai fi karatu ba eh amma daga cikin ne ake san masu saurin kai wannan ko amma da yaran ba da shi an gane ko abin da ake so dai wani da gaba da ne a ba a kan nomi ya shiga da haka ko wadanda hannayen suna da jima a dole ne ne hannayen ka wani daga inda yake hannayen ka sai wannan kuma zo neman shigira insha Allah ta'ala duk za mu ga yadda al'amari insha Allah ta'ala jama'a wannan shi ne ka saka rafin da yau insha Allah ta'ala a ƙarshe yake cewa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kacan komai ya rikice maka gaba daya babu wani abu talauci idame ka talaucin zuciya talauci ma na ma'ana talauci na hakika duk ya biya dame ka kuma ka koma cin ga azaba na jirarka matsala ta faru jama'a saboda haka jama'a mu yi kokari strictly mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani malami yana cewa wallahi cikin bin sunnar annabi akwai sauki akwai hutar da kai yayin da kai sunnar annabi suka ji wani daɗi ma'ana jama'a ku sunna tana da wani garbi fa a zuciya in ka yi abin suka ji kana jin wani daɗi a ranka amma duk lokacin da zanto ka sa'a baka daidai ba suka ji kai duk damuwa ya shige ka to kai kai to shi ma da yake an ba shi da hujja shi ma wanda ya bi shi ba shi da hujja shi ma wanda ya bi shi ba shi da hujja kaga jahili na bugun jahili kenan Allah ta'ala ya datar da mu jama'a to kun ji dama liman ne yake mu dan yi tsokaci kuma a jawo hankalin mutane game da abin da ya shafi wannan kada ka je ka ce wai saboda liman ya saki hannunsa a cikin sallah ko ko misali bai da sai saraha ko misali bai aikata wasu sunnoni daga cikin sunnonin sallah ka ce a'a kai ba za ka yi ba tunda an ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi a wannan hadisin yana aiki ne kawai a wajen wanda yake bin sunnar annabi keke da keke amma wanda bai bi sunnar annabi ba kai kake wa annabi biyayya shi ka kyale shi ina fata an gane wannan shine abin da ke daidai wallahu ta'ala a'la wa a'lam abin na fari daidai Allah ya sami tare a cikin lada wannan kuskure Allah ta'ala ya gafarta min wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik